matsayin ilimin da ainihin duk mai hankali ya yi tunani duk inda ya shiga duk abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin abinan gane shi tare da cikakken bayani akan dukkan ainihin kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta halittu Allah ya riga ya kaddara kuma ya san abin da ya kaddara din babu kuma abin da zai koya mashi da haka Allah madaukaki yayi zargi duk da wannan bayani ga waɗanda suke hada wani da Allah a wajen bauta ko suke bautata Allah ba tare da hujja ba wanda ƙarshe ayar ta tabbatar cewa azzalimai ne kuma ba za su samu taimakon Allah ba wa malin zalimi na min nasir to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan alkur'ani mai girma musamman alaƙar shi da makiya Allah musamman alaƙar masu karanta shi masu da'awa da shi da kuma waɗanda suke makiya Allah makiya littafin Allah makiya manzon Allah wanda suke ainihin alfahari wajen karyata manzon Allah sallallahu alaihi kuma suke fada tsakaninsu da kullum masu tilawar alkur'ani da bayani a kai shi domin ku fahimci cewa ba yau ne aka fara sannan duk wanda saboda wa'azi saboda karanta littafin Allah ake fada da shi to ya samu abin nan haske cewa shi ke da nasara ko ba daɗe ko ba jima'in Allah so ya yarda sannan su masu fada da littafin Allah ba su son a yi wa'azi su kuma har yanzu sun taɓa so kuma har yanzu so fahimci cewa ga matsayinsu baka alhamma sai ka sake karanta mana ita wannan aya وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يتي يا محمد وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات kuma idan wato aka zo ana karanta musu ayoyinmu waɗanda suke bayyanannu ma'ana alkur'ani mai girma ai idza zukirat lahum ayatul qur'an aka ambaci ayoyin alkur'ani da hujjojin da ke cikin alkur'ani da dalilan da suke cikin alkur'ani alwadihat bayyanannu waɗanda suke gwada kadaituwar ubangiji subhanahu wata'ala kuma suke nuna cewa la ilaha illahu babu wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah aka kuma karanta ayoyi da suke nuna cewa manzannin Allah gaskiya ne abin da suka zo da shi gaskiya ne to yadda al'amarin yake Allah subhanahu wata'ala ya ce ne ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru munkar sai ainihin ki da kyama da fushi da ainihin abin nan tunzura ya bayyana a fuskar waɗanda suka kafirta don me don an karanta ayoyin Allah wannan ba fa ainihin abin nan wancan karon ba har yau akwai waɗanda ɗabi'a suke ka ce da ka ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce to shikenan tashin hankali ya idan musulmi ne wanda yana jin kunya ce yau to mu za ka karanta mu za ka faɗa wa karatun alkur'ani mai gino akwai ma wanda ya ce kakan shi malami ya ce ai shi ma kakan shi malami ni dai ban faɗi sunan ba to oho shi ba maganar abin nan yake a'a wai shi ma baban shi baban shi shi ma malami ne kakan shi afwan shine za a zo a yi musu karatun alkurani da fushi da ɓata fuska to wannan ɗabi'a ce ta kafirai kafiran da jinsin yahudawa da jinsin ainihin kiristoci da kuma uwa uba mushrikai waɗanda su ba su ma yarda cewa akwai Allah ɗin ba ha kuma da waɗannan da muka gama bayani a kansu masu bautar Allah ba tare da hujja ba ba bisa hujja ba kawai bisa tatsuniya bisa son zuciya a saboda wane ya ce ko na tashi na ga wane yanayi da sauransu da kayi magana a inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ai mun iske iyayenmu da kakanni suna yi kuma in da gaskiya ne su malam wane su malam wane da ba su waɗe ba sau da mu muna nan ko a daga ko a raya muna nan akan abin da muka iske iyaye da kakanni kaga ba akan abin da Allah da manzo ya ce ba iyaye da kakanni da iyaye da kakanni ba alloli ba ne ba manzan ko manzanni ne ba suke ainihin abin da yin addini ba suke sharanta addini sau da haka yana ɗaya daga cikin alamar rashin arziki alamar cewa mutum arne ne ɗan wuta ne da zarar ana karatun alkur'ani ya ji bai jin daɗi da zarar an ce allah maɗaukaki ya ce ka za a furtuke fuska ana haɗuwa ana karatun alkur'ani ya taɓa ta rai allah ya sauƙi shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta'arifu fi wujuhin ladina kafarul munkar يعني الإنكار يتبين ذلك في وجوههم كيية وانا هنا فسكنتا أعينهم أبنا فسكو كلسو سكين فسكا وي أبين تبايا ميسا باسو سن أكرن تلتاب الله سبو دمي باسو سن أيوة دمي باسو سن أتي قال الله قال رسول الله suna da masaniya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bai mutane hankali ya baya mutane basira kuma mutum yana son ya san wannan ya san wannan a ba shi dama a ba shi yanci domin ya zaɓi wanne ne yake ganin ya fi wannan ne dalilin da ya sa mutane ko karatun boko suka yi a halin da ake cikin yanzu bayan wa'azi ya bayyana ba kwanin suna zuwa suna amsar ɗariƙa saboda shi ɗan boko ya zauna a aji ana faɗi mishi abinda ake karanta ma za a yi maka jarrabawa a kai in ka faɗi daidai za ka samu mai za ka ci jarrabawa za a baka shahada za ka zaka shiga makeken ofis za a girmama ka idan ko baka ci ba ka kawo wata amsa ba daidai ba to shi kenan kamar baka yi komai ba ƙarshe ma za ka sha wahala ko a ce a maida ka baya ko a ce a kore ka to don haka in har al'amarin ilimin duniya kenan na aikin duniya shi ɗan boko ya yadda cewa akwai Allah shi musulmi ne don me za a kawo mushi rufa ba a ce a addini ba za a bayyana mushi gaskiya ya zaba ba to da ya je yana sai ce ina hujja an fara kama kawai to ya san dama wanda ya rudu ne alal akalla in ma bai damu da addinin ba bai damu da lahirar ba ya fatali da su to da haka ko a cikinsu waɗanda suke da awasu 'yan ɗariƙa da 'yan boko wato ba da gaske suke yi ba mabiya yawansu wato saboda abin da suke samu ne musamman su wuce da sunansu a wurin gwamnatoci su amso su kashe waya na ba da kumbarinta idan suka amso sai su yi ne sai a kashe waya a yi ta nema a yi ta nema a rasa allah ya sauƙaƙe don haka allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana bayani wai ba kawai ma sun tsaya a ɓacin rai ɗin ba sai ya ci gaba yana cewa me ya kaduna ya tsuna billadina ya tluna alaihim ayatina قل أفأنبئكم بشر من ذلكم الله سبحانه وتعالى يتي وتذكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا zaga suna kusa suna kokarin a ce ina ma da su kai damka domin a sabta damka mai tsanani wadda ta hada da zaki da fushi da bugu watakila hada ma yanka da sauransu idan kana karanta musu ayin Allah haka za ka ga sun kasance jiki yana rawa suna ainihin ina ma a ce suna da dama ba za a yi musu komai ba kawai wannan mutumin su kashe shi su kai mishi damka wato kamun kaza mai wage cewa ku da kuku ya kai wa kaza damka ina za ta dabi lahira to haka kafirai da mushrikai da yan bid'a suke a yayin da suka ji ana karanta ayoyin Allah hujjoji waɗanda suke gwada ba wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah ba mai halattawa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai shara'antawa sai Allah ba mai tsarawa sai Allah da kai da shehi da wali da da da aikinsu shine bi ba kagawa ba sai dai su bi su bi mai ƙalar lahu ƙalar rasulullah in dai addinin musulunci ake to su kuma ba su san wani a ce aiwa ne yana ba da kaza aiwa ne ai shi waliyin allah ne da ya ce kaza sai kaza kaza kaza a rinka ainihin girmama shi ana zuwa ana faduwa ana kawo masa kuɗi yana shaƙewa yana zubawa aljihu ga su da shaƙe kwaɗayin tsiya da kuma shaƙiyar rowa in sun zo ana suna so a bada idan sun amsa waɗannan mabiyan nasu da masu bugun girjin ba ruwansu da su kawai su ɗauke su ɗaukar ainihin bayi da ba sun cewa bayi ne su Allah sauƙa to don haka wato kullum makiyin Allah mai fin son zuciya yana jin haushin wanda zai zo yana karanta ayoyin Allah yana fassara ayoyin Allah musamman waɗanda suke gwada ba wanda ya cancanta abi ba wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah sauƙi wato kullum ya za a yi su ainihin hana su bayyana wa mutane gaskiya don in mutane sun gane gaskiya sun yarda da su da su duka bayan Allah ne su ba iyayen giji ba ne to shi kenan wato ainihin girma da abin da suke samu ba za su ci gaba da samu ba kenan so da ka ba su san a wayarwa da mutane kai musamman matasa musamman matasa akwai masu dora wa matasa haraji wani za a ce dole sai an je sai da kayan shekawo mai masu ke cewa humusi ko mai ya infaki eh akwai infaki sai ka je ka sai da kaya matar ka sai da kaya wani ne abin nan a kawo infaki shi yana nan gida matan mutane suna yi musu suna zuwa suna yi musu hidima ana tattaro kudin mutane na masu walbaro masu ainihin tallangoro masu menene duka ana tattaro ana kawo musu infaki ne to bai san ku gane matasa ku ji da kyau bai san ku gane cewa shi ba kowa ba ne abinda yake abinda ya zo ya faɗa muku allah ya ce manzan allah ya ce ba shehi ya ce ko kuma a'a malam ya ce ba malam ɗin ne malam wa wani malam ɗin da me ya zama malam da ƙalar lahu ƙalar rasulullahi ko da iya shege da shirme sau da haka duk wanda ya zo ya ce da ku kaza ne ake yi ku sai ina hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sau da kada su maida ku ainihin abin bayi su maida ku mahaukata ƴaƴansu suna can suna karatu ku kuna nan kuna fama da turun mulbaro kuna da rana da sanyi da menene neman kuɗi kuna kai infaki ko a kai hadaya shehunai hadaya suke cewa su kuma waɗannan ainihin abinan mutanen masu zaƙin sahabban annabi su kuma infaki da humusi Allah sauƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me?
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير waɗannan abubuwa da suke yi ɓata rai gimtsa fuska yunkuri da kuma ainihin wato jin haushin ina ma su kai muku damka yadda za su ainihin abinan raba ku da wannan wa'azi da wannan karatu da kuke yi wannan kiyayya ce ga alkur'anin da ake karantawa kiyayya ce suke nunawa ga ayoyin nan na Allah subhanahu wataala kiyayya ce suke nunawa ga waɗanda suka yi imani kuma suke aiki da waɗannan ayoyi din kiyayya ga karanta ainihin ayoyin Allah kiyayya ga masu karatun ayoyin Allah sai Allah maɗaukake ce a faɗa musu su waɗannan mushrikai waɗannan makiya waɗannan waɗanda ba su son a karanta ayoyin Allah Allah ce kun afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum ci kuna son in ba ku labarin abin da ya fi wannan sharri abin da yake aka ilaikum min alquran ya fi kiwa gare ku fiye da alqur'ani mai girma wannan da ake karanta muku kuna bata rai ma'ana ku shirya ga abin da yake shine abin da fi zama abin ki a wurin ku menene shi shine Allah madaukake ce annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wuta wanda Allah yayi alƙawarin ta ga waɗanda suka kafirta waɗannan da suke gaba suke kiyayya ga alƙur'ani da masu karatun alƙur'ani da masu wa'azi da ayoyin Allah subhanahu wataala wannan wuta wanda wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah yayi wa waɗanda na kafirta alƙawari cewa lallai in sun mutu za su je kuma dole za su shige ta don me don sun mutu suna nuna kiyayya suna nuna gaba da alƙur'ani da masu karatun alƙur'ani wannan ainihin abin nan wuta Allah ya siffanta ta ya ce wa bisal masir wuta nan ta munana ta zama ainihin wato abu mai muni ta makoma gawa ga mutum ko iri ne mana ba ka da abin da ya fi kowanne muni ba ka da abin da wato ya fi kiwa a ainihin abin nan zukatan ɗan adam fiye da wuta wutan ma wadda ba irin ta duniya ba wanda duk irin yadda aka hada wuta a duniya komai yawanta komai zafinta komai tsananinta ba ta wuce zafin hayakin waccan wuta da Allah ya tattala gobe kiyama ga kafirai makiya Allah makiya littafin Allah makiya bayan Allah mu'minai makiya masu kattilawar littafin Allah subhanahu wataala haka Allah madaukake ce bi'sal masir ay bi'satil naru takunu manzila ta zama ita ce masaukan mutum ko makila wurin da nan ne dole ko yana so ko bai so zai kwanta ko kuma mafji'a ainihin makoma ko kuma mukama wurin da zai zama ya tabbata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaha sa'at mustaqarran wa sa'at mustaqarran wa muqama innaha lallai wuta sa'ad samu lana ta zama mustaƙarran wurin tabbata ga mutum domin in ya shiga wata za a ce mai khalidan fiha ko khalidi na fiha abada wurin tabbata ga mutum a ce an gama har abada a ce yan wuta ita ce matabbatarka mazaunarka ko kana so ko ba ka so ka yi duk abin da kake iyawa da ƙoƙarinka da kowaye ma ka fita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina ba maganar fita duk yayin da mutum zai yi kokari kowane irin kokari ya ga cewa yana iya fita ina sai a mai da shi ina zuwa baka da wurin zuwa yaya aka yi haka ka kafin saiwa Allah a duniya ka ki gaskiya ka bi son zuciya ka bautata wa wani Allah ka bautata wa wasu karfi ko kayi da'awar kana bautata wa mala'iku ko kuma kana bautar wuta ko rana ko taurari an faɗi maka ba kyau ƙarshen mai bautar wani Allah kowa kake bauta wuta ne ba fita in an shiga ka yi kunnan uwashe yau ga ka a cikinta tir a ce wannan ita ce matabbatar ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauƙaƙi to uwa kaga ana mai hankali sai ya koma ya yi tunani ya yi bincike duk wanda kake ganin ya kamata ka bi duk wanda kake ganin ya kamata ka bautata mishi duk wanda kake gani ya kamata ka girmama bisa san zuciya ba tare da hujjar wannan daga Allah wanda shine mahallicin ka ko manzon Allah wanda shine Allah ya turo ba to yi tunani bai wuce fa bawa kamar ka ba innal ladina tad'una إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم lallai waɗannan da kuke bauta waɗanda kuke bi waɗanda kuke roƙo waɗanda ba Allah ba ai badun bayi ne amsalukun kamar ku wataƙila ma kafi shi wataƙila ma kafi shi don ba a wajen yawan karatu ko wajen girma ko wajen asali ko wajen mukami ake ainihin samun girma a wurin Allah ba no sau da haka wanda ya musulunta ya yaso ko daga dutse ya zo cikin masallaci na yana yi wa ya fi mu girma a wurin Allah in ya fi mu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba wai karatu ko asali ko mukami ko kai dan wane ne ko sarki wane ne ko ainihin talaka wane ne ko mai kudi wane ne ko gwamna wane ne ko ba wannan bane duk kowaye da kake gani kai har ranar nan da wata da ainihin taurari da dukkansu gaba ɗaya ce ba Allah ya ce ba a yi musu bauta la tasjudu لا للشمس ولا تسجدوا للقمر للشمس ولا للقمر واسجدوا لله Mm.
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce saboda girma saboda ɗaukaka saboda ainihin amfani da menene ga rana kuna gani ga fa- wata kuna gani ga taurari kuna gani in dan girma ne Allah ce la tasjudu lishamsi kada ku yadda ku yi bauta ga rana domin ibada abin da sujada ibada ne kada ku yi sujada mana kada ku yi bauta lishamsi ga rana wala lil kamari ko kuma wata wasjudu ku yi bauta ku yi sujada ne kawai lillah ga Allah subhanahu wataala wani Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicce su dan su ma bayi ne kamar ta su ma umarni aka ba su kewayawa da suke irin na rana kewayawa ta ɗaya ko ta biyu kewayawa irin na wata da taurari da sauransu da suke kewaye rana dukkansu gaba ɗaya bisa umarni suke yau in allah ya ce su tsaya wallahi tsayawa za su yau kuma duk wanda ya ce lokacin da ya sa mata ya kare za ka da mai tekarsa dukkansu bayi ne ibadun amsaluku waɗannan da kuke gani kuna bautata musu kuna roƙonsu kuna zuwa kaburburansu Allah mahalici mai kowa mai komai wanda bai ƙarya ba ainihin wato san zuciya yake faɗi ba yace ibadun amsalukum bayi ne kamar ku wataƙila ma kai ka bi shi a wurin Allah subhanahu wataala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa hahuna kuma Allah madaukaki ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku girma a wurin Allah wanda yafi ku jin tsoron Allah to menene tsoron Allah a ina tsoron Allah yake za a iya gani da ido wani ya zai ce ai wani mai jin tsoron Allah ne ina da daga ce muna tsammani muna zaton mashi akwai alamar tsoron Allah tare da shi amma ka ce tabbas wani mai tsoron Allah ne kaiwa wa ya baka green light da annabi yana na bai mutu ba idan ya ce wannan usman din mai tsoron allah ne dole mu yarda saboda me la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha wahayi an yi mishi wahayi an faɗa mishi saboda haka in ya faɗi magana ce ta allah subhanahu wataala amma bayan annabi babu wahayi duk wani wahayi ka yi kaza ko ka bar kaza halal ne ko haram ne ya yanke daga mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani ilimi sai fassara fassara alkur'ani fassara hadisin annabi nan ne hakikanin ilimi yake saboda haka ba mai halattawa ba mai haramtawa ba mai kagawa sai dai yanzu annabi mai tsira da amince ce a takawa ha huna takawa a nan take a ɓoye ba a manya-manyan kayayyaki da anin gizon ainihin wata abaya kabir gombe ce ma- ba guga ko kuma wani katon rawani ko kuma a'a ka ainihin cika baki da goro kana zubda mutane yau wai a ce waliyin allah ne ƙarya ne waliyin Allah bai zama a kasami saboda waliyin Allah ya san cewa annizafatu nisfuddin tsafta rabin addini ce wanda ya san addini ba zai zama kasami ba ko zai zama bala shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi abinda yake fara da shi aswaki ka duba abinda duniya ta fito a jiya tana nuna wani gagarumin abu ne an gano shi ne wanda yake ake kololuwa wajen rigakafin duki abin cuta cututtukan nan masu yaduwa rigakafin su wanda ya fi kowanne kun san menene wanne ne ka je yau yau a satin nan ma na ji an yi tambaya a boa ladan wane ne ladan mai amsa tambayoyin nan liki dr ladan wane rigakafi ne ya fi kowanne amfani wajen karuwa daga ainihin abinan cututtuka masu yado ya ce wanke hannu wanke me wanke hannu za ka shiga bayan gida ka wanke hannu ka fito daga bayan gida ka wanke ka sa sabu ka wanke hannunka eh ka je ka yi abin ga mutane ba ka san wa ka taba wa ka taba ka da ta sa zuwa ka wanke ta don Allah ku binciki abin da annabi ya faɗi akan wanke hannu ku yi kallon abin mamaki me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan wanke hannu ɗaya kenan daga cikin abubuwa dubbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda wasu an gano daga baya wasu har yanzu tukuna ba a gano ba Allah ya sauke saboda haka a ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu ainihin abin nan koma mu zama fiyo bayi na Allah subhanahu wataala duk wata halitta baiwar Allah ce mu girmama duk wanda Allah ya bashi girman shi irin yadda ya ce a girmama kada mu gona da iri amma bauta ba a yi wa kowa tsewa sai Allah subhanahu wataala da haka da Allah subhanahu wataala ya ce wa abdullah wala tushriku bi shay'a yana yawa ka ai ba wanda ya dalilin zuwar ka wannan duniya ai rai ne ka yayi menene sai iyaye to ba a bautatawa iyaye ce a wa bil walidaini wa bil walidaini bai ce abudul walidaini ku bauta iyaye a su ihsani ake musu kyautatawa kyautatawar ma annabi bai bar komai ba sai da ya bayyana yadda ake yi yadda za ka bi iyayenka ka samu ainihin abin nan lada annabi ya yi bayani bai bar komai ba hasali ma karshe ya ce aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat janna aljanna ana binta ana samunta ƙarƙashin menene digadigan iyaye ma'ana in kai wa iyayenka ihsani ka kyautata musu kai musu biyayya wadda shari'a ta yadda a yi musu to aljanna ta tabbata gare ka idan ka saba musu za ka ɗanɗana kudanka allah ya sauƙi saboda haka allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci ya ainihin abin nan koma don buga wa ire-iren waɗannan mutane misali waɗanda har yanzu ba su fahimci su suwaye ba wanda ainihin wato suka zama balidai dukkan balidanci kana mutum ka je kana bautata wa iti kai za ka je daji ka saro shi ka zo ka sassaka ka gyara shi ka zo ka sa a ɗaki kana zuwa mashi zuma kana zuwa mashi ainihin abinan madi kana zuwa mashi turare wai kuma kana bauta ta mace wai shi ne Allah wai shi ne mai akwai balidancin da ya wuce wannan don Allah akwai balidancin da ya wuce wannan to shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce bari a buɗo ta wata hanya a buga musu misali su fahimci balidancinsu su waɗannan masu bautar wani Allah kowa ya kake bautata yau kana ta faduwa kana tashi kana hura kana ainihin sujada ga wane sai aka ce ya mutu kuma da kai aka ɗauke shi aka je aka binne a rami kuma wai saboda wauta ka gani bai iya tafiya kabarin ma da kafashi bai iya daukan shi aka yi watakila ba wasu ainihin abinan da janaba da kome suka dauke shi aka je aka zuba a kabari aka binne aka sa kasa wai shi gani sai aka zo kuma aka yi wani gini wai kuma ka zo kana bautar shi kana bautar kasa kana bautar kabari kana bautar rubabban nama kana bautar ainihin rubabban kashi wai kana neman albarka a wurin wanda shi ba zai iya wa kanshi ba shi ma bai san ina ne makomar shi ba bai san menene matsayin shi ba wai kai kuma mutum ne ba kuma Allah ya baka hankali ya aiko maka manzo manzon nan ya tsaya ce a'a waɗannan ibadun amsaliku bayi ne kamar ku amma kuma ka jefar da alkur'ani ka jefar da maganar manzo ka dauki maganar wani wawa ka je wai waliyi eh zai maka gafara zai baki haihuwa zai yi kaza zai yi kaza wataƙila shi ma har ya mutu bai haihu ba amma kuma kina neman haihuwa a wurin shi a wurin wa ake neman haihuwa Allah a wurin wa ake neman arziki Allah a wurin wa ake neman lafiya Allah a wurin wa ake neman mulki Allah wannan duka iko ne na Allah subhanahu wataala duk da kaje kana nema a wurin wani ka halaka Allah ya sauke shi ne Allah maɗaukake ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum na'am إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له na'am وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane da musulmai din da kafira da masu kadaita Allah da masu hada wani da Allah da na masu yadda su tsaya akan sunna da waɗanda sai sun yi bid'a duka ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara da kyau duriba matsal an buga wani misali an kawo wani misali ga yadda misalin yake to da ka ku- ku ba mu hankalinku fastami'u la ku saurari wannan misali kuma ku fahimce shi da zuciyarku misali ne lima ya abuduhul jahiluna billahi mushrikuna bihi ga waɗanda waɗannan jahilai da Allah waɗanda ba su san Allah al-mushrikuna bi waɗanda suke hada wani da Allah subhanahu wata'ala misali ne ga waɗannan da suke bautatawa din su waye su me ikon su me karfin su me amfanin su fastami'u la ay ansitu ku yi shiru ku ba mu hankalin ku kuma ku fahimta ya fara da inna innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗannan waɗanda kuke kira allazina tad'una min dunillah waɗanda kuke bautatawa ba Allah ba allazina allazina tuti'unahum min dunillah waɗanda kuke musu da su halatta ku bi su haramta ku bi ba tare da hujja ba waɗannan ko suwane ne kuma ka ne da aka sassaƙa da ice ko aka ainihin gina da ƙasa ko gumaka da aka yi da duwatsu ko gumaka na iska ko na haske ko na taurari da sauransu innal ladina tad'una min dunillah wadannan da kuke bautata wadanda ba Allah ba lan yakhluqu dubaba ba su iya halittar koda kuda ba kuda wannan ko sauro ba za su iya ainihin halittar shi ba ko za su iya wallahi ko fuka fikin sauro in kace ku zo ku yi a in halitta irin ta Allah ku da dabar ku da hikimar ku kuce kun fuka fikin kaurin sauro wallahi ba su iya eh kowa ya kawo ilimin shi da na gumaka da nawaye da nawaye yau su zauna su ce bari mu gwada muku huwa mu ne su ce shi Allah ba ya ce inna ma'amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun ba fa jone jone a dauko wannan a hada da wannan a kafa wannan a ainihin sa walda a abin nan. ba haka yake halitta shi ba shi kawai kunne sai abin ya ta kasancewa inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai ya ta kasancewa gurgurdan yadda Allah yake so ya kasance to ku hadu gaba ɗaya ku ce fukafikin sauro babu shi yanzu an neme shi an rasa to ana son ku yi fukafikin sauro da irin taku kun din kada a je a ɗebo sinadarin ai a suka bikin sauro ai da sinadari kaza ne da sinadari kaza da sinadari kaza a je a nemo ai sai an tafi ƙasa kaza sai an je wuri kaza a samu waɗannan sinadaran to kuma dole ai sai an yi amfani da na'ura saboda a yi kaza a yi kaza a yi menene kaza kaza sannan a haɗu sai a ce ga wani abu an yi kamar fuka bikin sauro wannan ba halitta ba ne ba halitta sunan wannan ba waɗannan waɗanda kuke bautatawa Allah lan ya khluku zubaban wala wista ma'ula ba su iya ba za su taɓa iya halittar ainihin kuda ba ko da duk sun haɗu gaba ɗayansu da su waɗanda suke bautar da waɗanda ake bautatawar da na ice da na dutse da da kowane iri ku haɗu gaba ɗaya a ce yau ana son ku halicci kuda irin wannan kuda namu gashin wanda sau da yawa ma baka san daga ina yake fitowa a bige shi nan a kore shi nan a kore shi nan a kore shi nan to ana son ku zo ku ainihin halitti guda yau wannan guda wanda ake ta kashe shi gudan nan mai hada cututtuka wannan guda wanda ba ka san ka kai shi ko a ɗakin ka ko a gidan ko masallacin nan so samu ne ba mu samu ga guda to wallahi dukkansu da waɗanda ake bautatawa na farko kuma kan farko da na tsakiya irin silata da uza da manata da sauran yankusa da yauka da nasara dukkan da waɗannan na ƙarshe irin da yanzu na dabara na hikima wallahi duka in sun haɗu ba su isa su halittu kuda ba lan ya dubaba ba su iya halittar kuda in ji wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala ai lawijtama'a jami'u ma ta'buduna min al-asna' da duk abin da kuke bautatawa na gumaka wal anda da kishiyoyin da kuke hadawa da Allah da za su hadu ala an yaqdiru ala khalqi dhubab wai su iya halittar kuda wallahi wallahi wallahi ba za su iya ba ma qadiru ala zalik ba su iya cewa sai Allah al-khaliq mahalici shi kadai rabbul alamin mahalicin kowa da komai da ƙwayar zarra da sama da ƙasa da rana da wata da sauro da dukansu waye mahalicin shi kadai kuma kafin halittar samai da ƙasai jiya-jiya muka karanta sai da ya tsara aka rubuta alahul mahmud da shekaru nawa dubu hamsin ba wanda isa ya canza kuma direction na Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya ƙayyata ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kama kame Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ba ma wannan ba wai halittar ai ba su iya ba ko sun iya ba kuma za su iya ba Allah ya ce ba su iya ba ko to ga wani abin kuma wa in يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم wa in yaslubuhum dhubabu shay'an kuma idan kuda yazo ya sa kafar shi ko bakin shi ya cire wani abu daga abubuwan da aka sanya musu zai tafi ya je shi ma ya amfani da shi kuma kan wallahi ba su iya kwato ba su iya me ba su iya kwato shi ne malar yace ɗabi'ar yadda take ainihin ta masu bautar gumaka wato sukan ainihin ɗauki turare a yayyafa wa ainihin gumaka wazza afiran da wani irin ainihin abin da turare wanda ake cewa za'afiran kai hada su ainihin abin nan zuma a zuba a kara a kan gumakan da jikinsu sai a kulle abin nan windoji a kulle kofofi ko da na ka sarkin kwaɗayi sai ya koma yana bai ta irin su alkoki irin su wanda wadin nan da sauransu tagogi ya je yana cinye shi wanda aka kawo wadin bai iya ku ɗanɗana bai iya an yafa mishi a jiki inda ya yi yawa bai iya gyara ko ya ɗan abin da bai shiga baki bai sa a baki bai iya kai ba ma wannan ba ƙuda wannan halittar da ta fi kowace halitta kaskanci wulakanci ya je ya kwace abin da aka kawo wa gunki gunki bai iya karbowa wai ya sulbuhum dubabu shay'an la yastanqidhuhu min ba su iya kwatowa ay hum ajizuna an khalqi dhubabin an khalqi dhubabin wahid ba su iya halitta guda guda ɗaya kawai kai ba ma wannan ba ba su iya su yi fito na fito da kudan da ya zo yana son ya kwashe zuma da turaren da aka ba su ba ma wannan ba kuma a ɗan zauna a ainihin yi rabi da rabi ba su iya to wai wanda bai iya ainihin kare kanshi daga kuda idan kuda ya sace mishi abinci bai iya kwatowa kai saboda wauta da rashin hankali wai kai shi kake bautatawa shi kake son ya baka dukiya shi kake son ya baka mulki shi kake son ya baka kudi shi kake son ya baka lafiya wai shi ne zai baka aljanna wai shi zai kwace ka a wurin Allah gobe kiyama akwai wawa maras hankali balidin da ya kai ka a cikin bayan Allah ma wai wanda ya fi kowanne rauni ba wanda ya fi kowanne gajiyawa ko da wanda in ka taba shi ma kana so ka dauke shi zai narke ko ba haka yake ba ko da ka ziyada ne ka yi da ka je ka kama haka za ka ɗauki kafin sai idan ke anin to gunki bai iya mukawama fito na fito da shi gunkin allan da kake bautawa bai iya fito na fito da kula amma wai kai banza a banza wai shine ainihin abin bautar ka Allah ya sauka to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me da'ufa talibu wal maqlub da me nema a yi mishi da wanda ake neman a wurin shi dukansu sun yi mai sun gaza dukansu sun ne sun kasa kai mai bautar gunki ka zama wawa ka kasa gunkin da kake bautawa ya kasa ba ma zai iya ainihin amfanar kanshi ba ko ya ture wa kanshi wata cuta ballantana kai ya amfani ka ko ya kare maka wata cuta ضعف الطالب والمطلوب wato gunki ya kasa kuda ya kasa ko kuma a'a gunki ya kasa masu bautar gunki sun kasa kamar yadda abdullahi bin abbas ya ce at-talibu ay as-sanam gunki din matlub kuwa shine wa kuda atuba duk da ainihin wasu daga cikin ainihin mafasara suka ce ai abinda ake nufi at-talib shine mai bautar matlub gwankin da ake bautatawa dukansu sun yi mai sun kasa saboda ka kana bautatawa kasashe kai kasashe kana bautatawa kasashe kasaki mahalicin kowa da komai mai karfin da babu irin shi shine mai badawa shine mai hanawa kasake shi bayan ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb قريب نعم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى يتي دع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني idan bayinka sun tambaye ka game da ni nesa nake sai sun hau motoci sun yi abin da su je ko a'a kusa nake kusa kusa nesa nake sai sun daga murya Allah Allah Allah la ilaha illa sai an haukace ko kuwa a'a kusa nake cikin nutsuwa kai ainihin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ku yi ainihin menene واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول yace za ka zikiri kan zikirin ubangijinka wadkur rabbaka fi nafsika cikin zuciyarka tabarru kana mai kaskantar da kai ba kana mai tsalle kana bugu kana rawa kana bugun kirji ba tadarruan wa khufiya ko wa khifatan kana mai tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da waɗannan suke masu bugun kirji masu tsalle masu ɗaga murya ana yi wa Allah kiran da ba za ka yi da a yi wa ubanka ba waɗannan ‘yan wuce gona da iri ne shi ko Allah maɗaukaki ya ce la yuhibbul mu'tadi bai san masu yan ta'adda masu wuce gona da ido duk abin da za ka yi ka yi yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne addini shi ne musulunci miƙa wuya total miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka suka tambaye ka ni ka faɗi musu fa inni qarib ina kusa ujibu da'wata da'i ina amsa addu'a ina amsa roƙo ina amsa kiran mai kira ko da wancan ne kai bari faɗi iblis ma ya kira ya Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya ce to an amsa maka kaza banda kaza idan iblis zai yi addu'a an amsa kai wai ba za ka iya ba sai ka je wurin shehi wai malam wai shine kawai zai iya maka addu'a sai ka je wurin boka dan iska wanda gaba daya mushriki ne ma sai kin je wurin dan ainihin tsubu lalatacce wanda yake jirkita ayoyin Allah ya cuda ayoyin Allah da najasa wai kai yanzu ba za ka iya amsa wannan kiran ba ba ka yarda da ayan alkur'anin ba Allah ce wai za su alaka ibadi an nifa inni kare ina kusa kai wata aya ma ta ce nahnu aqrabu ilayhi min menene wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kusancin da Allah yake da shi gare ka ya wuce a musulmi akwai wata jijiya da take cikin tsatsan kashin baya hablil warid ita ce ake tunanin ta fi kowa kusa da mutum wanda take jikin shi to Allah ya ce na fi kusa da kai fiye da ita wannan ainihin lakaɗin ta tsatsan bayanka ka tambaya ka roƙa Allah ya ce ka roƙa zai amsa maka ujibu da wata da ina amsa kira roƙo addu'ar mai roƙo mai addu'a idan ya ainihin roƙe ne Allah ne yake faɗin wannan kai ba bawan shi bane yace ibadi ke ba bayar Allah bace yace idan bayina sun tambaye ka to da mu ji tsoron Allah mu ainihin tsayi da kanmu a matsayi na bayin Allah sauran ainihin halitta duka bayin Allah ne wanda Allah madaukake ce mu bi kamar manzannin Allah da waɗanda suke shugabanni da suka bi Allah suka bi manzo kamar yadda aya ta ce dan ba kowane shugaba ake bi ba kowane shugaba ake bi ba cewa ya minkum ko daga cikin ku ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum walladina amanu ati'u Allah wa ati'u وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا don kun ga baya ayyun nasu aka ce ya ku waɗanda suka yi imani ga doka daga Allah subhanahu wa ta'ala mahalici mai kowa mai komai أطيعوا الله كي داء كبي الله سبحانه وتعالى كبي أمرني an gama duk wanda ya zo ya ce kada ka bi Allah maɗaukaki wannan kowaye shi banza ne ka kore shi kada ma ka saurare shi shaɗan ne wa ati'ur rasula kuma Allah ya ce ku bi manzan Allah ya ce in kun bi shi kun shirya ya ce lallai wannan manzan akan tafarki madaidaici yake ya ce kuma yana kira ne zuwa ga tafarki madaidaici wa ati'ur rasula ku bi manzo wa ya ce abi shi Allah akwai wanda Allah ya ce shi kuma ya ce a akwai wanda ya isa saboda haka in ya tabbata cewa wannan sunna ce ta annabi umarni ne na annabi to ka bi shi duk wanda ya zo ya ce kada ka yi kada ka bi ka bar shi banza a banza ne shi ya zama shaidan ko da yana da katon rawani da katon alkyaba da makekin tarbi a hannu ya ce kada ka bi wannan abin da annabi ya ce ka bar shi banza ne in ba haka ba in ka bar wannan abin da manzo Allah ya ce ka bi shi shaidan ne zai tafi da kai wutar jahannama kuma ba wanda ya kwace ka shi ma ba zai iya kwatar kanshi ba sai suwa sai shugabanni wa ulil amri minkum yace kuma ku bi majibinta al'amari shugabanni shugabanni ku yi musu biyayya amma ba minkum daga cikin ku kusuwa waɗanda suke bin Allah suke bin manzan Allah ba shugabannin da suke bin lata ko uzza ba ba shugabannin da suke bin shaidanu ko shaidanci ba ba shugabannin wanda suke kira zuwa ga iskanci da ainihin abin da iya shege ba a'a shugabanni minkum daga cikin ku wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر saboda haka ƴan uwa musulmi babu alheri ba ce bin Allah da manzan Allah duk abin da ya saba wa bin Allah da manzan Allah sharri ne komai girman shi waɗannan da suke ganin bai cancanta a ɗaya akan tauhidi ba bai cancanta akan tsayewa bisa ɗa'a ga Allah da manzan Allah ba waɗanda suke wa Allah irin wancan zato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai wa ma qadarullah haqqa qadri na'am inna Allah laqawiyyun aziz Allah ya ce wa ma qadarullah ko ma qadarullah haqqa qadri basu girmama Allah ainihin wato gaskiyar girmama shi Allah din subhanahu wa ta'ala ba ai ma azzamuhu haqqa azmatihi basu girmama shi gwargwadon ko gaskiyar ko irin yadda ya cancanta su girmama shi ba don haka ne suke gani ya kamata a bautatawa abadu ma'ahu suka bautatawa wani wanda malla ya kadiru ala khalqi zubab wanda bai da ikon halittar koda kuda suka je suna bauta musu tare da Allah don me don ba su san hakikanin ba su yadda suka girmama Allah hakikanin girmama shi ba suka zo suna bautar wanda ba zai iya kare kanshi ba wanda bai iya jawo kanshi amfani wanda bai iya tunkuɗewa kanshi cuta saboda haka waɗannan sun zama ainihin abinan dabbobi sun mai da kansu ainihin abinan a matsayin dabbobi waɗanda kwata-kwata wannan yake gwada ba san ma wane Allah ba waye ya halice su ba me ya halice su su yi ina za su koma duk ba su san wannan ba su sun ɗauka shehi ne sun ɗauka wancan waliyin shi ne ya halice su wurin shi za su koma ai sun fito sun ce ya mafi Allah ko waliyin nasu sun ce ya mafi Allah bayan sun ce shi ne Allah Allah shi ne shi suka ce a ya mafi Allah Allah ya sauƙaƙe suka koma suna bautar wanda bai da ikon jalbi naf'in jawo amfani wala daf'i durrin ko tunkuɗe wacce cuta Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan alarma sura ta shida aya ta 91 suratul an'ami Allah madaukake ce bai wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri basu girmama Allah gaskiyar ainihin girmama shi ba saboda me don izkalu don sun ce ma an zalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu ga ainihin abin da wani mutum ba sun yi mai kenan sun karyata manzon Allah sun karyata littafin Allah sun karyata Allah baki dai don shine yace shi ya saukar da littafin a ainihin ayoyi da dama amma suka ce karya ne ba su san Allah ba ba su girmama Allah irin yadda ya cancanta su girmama shi ba haka in muka duba suratun zuma aya ta ainihin 67 Allah madaukaki ya sake kawo irin wannan yace me wa ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah na'am والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون
wannan ayar abinda ta ce waɗannan masu haɗa wani da Allah a wajen bauta masu ƙoƙarin faɗa da masu karanta littafin Allah waɗanda suke ganin ya cancanta a haɗa Allah da wani a wajen ibada ya ce wa maƙadarullah haka ƙadari ba su girmama Allah suka bashi matsayin da ya kamata su bashi ba Allah wane ne Allah kuna son ku ɗauki misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wal ardu jami'an ƙasa dukkan ta duniya kaf gaba ɗaya abdatuhu yawmal qiyama danki ne guda ɗaya na Allah subhanahu wataala a ran tashi alqiyama bata ma isa ba kawar ka dauki ainihin abinan ayar zarra ko abinan wani kawan sisi ka danke haka wal ardu jami'an qabdatuhu abin ya wuce nan gaba ɗayan kasa duniya kaf gaba ɗayan ta danki ɗaya ne danki ne a wurin Allah subhanahu wataala wani irin Allah ne irin allan gidan ko irin allan da kake baututawa na abin nan maciji ko bera allan nan yana son ya kawo maka wani misali guda daya ba duniya ka sani ba duniyar ma ina ka sani in ba garinku ba sai inda ka je duniya ka tambayi in kana son ka san girman duniya ka tambayi masu ilimin taurari to duk girman nan nata da duk abin da ta kunsa da koguna da itatuwa da ko menene kawai dan danki ne anan Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama sammai ba Allah ya ce was samawa dukkan saman nan gaba daya matawiyatun bi yamini wato suna nade kawai Allah subhanahu wataala ya nade ya rike su a hannu daman shi subhana sarki ya tabbata ga Allah wannan Allahn ya fi ƙarfin a siffanta shi wannan Allahn ya fi ƙarfin rai ta ce iri kaza ne ko girman zatin shi kaza ne ko kuma akwai wani wanda yake da siffa irin tashi daga cikin siffofin da yake banta da su wannan shi ne Allah zalikumullahu rabu khaliku kulli shay mahalicin kowane irin abu wannan shi ne Allah Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum rayayye wanda ya wadatu da kanshi wanda kowa yana da bukata auren shi amma shi bai da bukata auren kowa ya yi annas antumul fuqara'u ila Allah ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ayyuhan nas ya ku mutane da kafirai da mu'minai da 'yan iska da na kwarai da kowane ne Allah ya ce antumul fuqara'u ku ku ne mabukata ila Allah zuwa ga Allah sarki na da bukata a wurin Allah talaka na da bukata a wurin Allah waye gamna yana da bukata a wurin Allah shugaban kasa yana da bukata a wurin Allah wake magana ministoci wake magana kwamishinoni wake magana famsek famsek wake magana daraktoci kai ka tafi sama rana wallahi tana da bukata a wurin Allah wata na da bukata a wurin Allah mala'iku suna da bukata a wurin Allah kiyashi yana da bukata a wurin Allah ƙwayar zarra tana da bukata a wurin Allah maza na bukata a wurin Allah mata ma haka masu dukiya suna da bukatu a wurin Allah haka wanda bai da komai an tumul fuqara'u ila Allah ku ne ba bukata wanda kuke da bukata a wurin Allah subhanahu wataala Allahu huwal ganiyul hamid Allah shine wadatacce wanda bai da bukatar kowa da komai a wurin kowa يسأله من في السماوات والأرض shine wanda man fi samawat كل يوم هو في شأن wanda man fi samawat duk abubuwan da ke cikin samai da waɗanda ke cikin ƙasa ya sa'adu suke roƙonsa kuma yana ta ba su da na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu da mala'iku da wa duk da za su haɗu su yi ta roƙon Allah kullum su yi ta roƙon Allah Allah yana bitu bukatunsu wallahi ba za su rage komai ba a cikin arziki na Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin mallakar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne Allah zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan shi ne Allah ubangijin wanda ake kira ku bautata mishi ku kadaita shi da bauta kada ku yadda ku hada shi da kowa ba wanda ke da iko akan ku sai shi in kun ga alheri nashi daga wurin shi in kun shari ku tuntubi ku binciki kawunan kuma allah mai tausayi wanda duk irin yadda uwa take jin tausayin ɗanta allah ya fi tausayin ka fiye da ita ka bari kuma wannan allah mai sanka mai jin tausayin ka irin wannan tausayi mai rahama wanda rahmatuhu wasi'at kulli shay rahamar shi ta yalwaci kowane irin abu ka bari ran tashin alkiyama ya dauke ka jefa ka a wuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun bi yaminihi subhana sarki ya tabbata gare shi wata'ala ya ɗaukaka ya wuce duk yadda kuke zato ya fi ƙarfi amma yi shirku ga ainihin abin da kuke haɗa shi da shi a wajen ibada subhana tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin ka siffanta shi da siffar kowane abin wa kullu ma khattara bi balika fallahu bi khilafi zalik duk abin da ya ɗarsu kana tunanin haka yake Allah ya wuce sabanin haka yake to wannan Allah shi ne mai jin shi ne mai rahama shi ya halitta wuta shi ya halitta aljanna ya ce ku yi aiki ya ce za a yi sabi gobe tashin alkiyama ya ce in ka aikata kwarai ayyukan kwarai aljanna in kai na banza wuta sannan duk abin da kake boyi boyuwa a gare shi ran tashin alkiyama za a fito shi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran Allah ka tabbatar da mu bisa imani Allah ka sa mu girmama ka gwargwadon irin girmamawa da ka cancanta Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu bisa tauhidi Allah ka tabbatar da mu bisa sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugaban mu janar Muhammad Buhari muna roƙon Allah Allah ka ƙara bashi lafiya kuma Allah ka kada shirya da shi Allah kada ka bari ya ainihin abin nan targaɗe ya karkace Allah duk yadda ainihin bai so ka daidaita shi akan tafarki waɗanda ke ƙoƙarin ɓadda shi a Allah kai mana maganinsu ya Allah muna roƙonka waɗanda ke ainihin zawon ƙasa ga waɗannan manufofi da ya sanya a gaba na alkhairi Allah kai mana maganinsu Allah ka taimaka mishi Allah ka agaza mishi ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa tamu ka ainihin ƙara azurta ta da arziki na halaliya waɗannan talakawa bayinka da suke fama da wahala da talauci ya Allah kai ne mai azurtawa ya Allah kai ne mawadaci mai wadatarwa ya Allah muna roƙonka a cikin baiwarka Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka ka azurta mu arziki na halaliya Allah ka kare mu daga kowane irin bala'i da kowace irin musiba Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya yau aman ya lemo ya sako naira dubu daya a cikin asusun da nashi yake buɗe amma bana sai wani mutum ya mutu zaman kanta ki kawo shi a kan lokaci to Allah ya saka da ɗaya Allah ya lokaci ga ya lokaci sauran ya'ya ne da zuriyar Allah ya saka da ɗaya